أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لوح تعمي بها في دائرة عنايتي ونفعت أنت ترفعني بها إلى سماء يدك ورعايتي وارفق نوري تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وذبيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطائعين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan harka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da mu abin da zai amfane mu duniyarmu da lahiranmu musamman abin da yake da alaka da sani na ma'anoni na alkur'ani mai girma yau sha bakwai ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da goma ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin daidai haramma ya ja mana aya ta sittin da ɗaya a cikin suratul ankabuti wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa safara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah fa anna yufakun ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yana cewa da zaka tambaye su wane ne ya halitta sammai da kasai kuma ya sahari rana da wata da ya kulun Allah za su ce maka Allah ne fa anna yufakun to dan menene suke jijjiya baya ba tare da sun imani da Allah ba Allah subhanahu wata'ala ya fi mana ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yana cewa annabin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa da za ka tambaye wayannan mushrikai na Makka ko ko dukkanin wani wanda yake ganin babu Allah kamar misali masu wannan aqida na cewa ko nature ne suke yin komai da za ka tambaye to wane ne ya halarci nature to nan ilimin sai ya tsaya magana ya kare ke to ita kanta ne can Allah ne ya halice ta karshen ta ke to su wayannan mushrikai na Makka duk lokacin da ka tambaye su annabi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wane ne ya halice sammai da ƙasa irin wannan tsarin wanda Allah nan ba wai ya gani bane a wani gari ko a wata ƙasa sannan ya kai koyo ya zo yayi a'a shine badi samawati wal ard ma'ana makajin sammai da kasai bai gani a wani guri ba haka nan yazo ya tsara kayan shi wa wa sakara shamsu wal qamar sannan ya sakare rana da wata kowanne da lokacin fitowarsa baka taba ganin lokacin fitowar rana ba a ce a ai mai kunna wutan ne baya nan saboda haka yau za za a dan samu dile na awa biyu ba za ka taba gani ba a lokacin fitowar ta nayi za ta fito haka kuma za su ci gaba da tafiya ba tana tafiya tana tafiya har zuwa ta faɗi haka nan wannan watan ka akwai ikon Allah shi daga wata ka kalle yadda wata take kamar mutum za ta fara tana ɗan ƙarama haka ɗan haka ɗan adam yake farawa shi ma yana ɗan ƙarami za ta rika ci gaba da girma tana ci gaba da girma tana ci gaba da girma har ta zo ta cika kai dai ka ɗauka kamar ɗan adam ne lokacin da ya kai shekara talatin zuwa arba'in arba'in da biyar to ya fara sunkuyawa yanzu tsufa ya fara kama shi zai fara gangarawa wani karfi da da yake ji da shi yanzu ya kare to ita ma wannan watan haka za ta fara sunkuyawa da zaran ta wuce sha biyar ga wata za ta fara sunkuyawa kuma za ta fara karewa kamar yadda ɗan adam da zaran ya kai shekara arba'in arba'in da biyar hamsin to sai kuma gangarawa har zuwa lokacin da idan ya kai shekara tamanin to kuma wani sai dai a kama mai hannu saboda mene baya gani yanzu wani sai dai a kamo shi a rarrike shi saboda baya iya tafiya wani sai dai ya yi bawali ya yi fitsari a nan zaune saboda mene karamin ya riga ya kare ya koma kamar yaron nan dai da ake abin wani ma yakan lusin dimbin memory shi kwakwalwarsa takan dabur shi mala yaron shi ma da ya haifa baya iya gane sai ka gaje ce wane ne wane ne a ce ai- ai aminu ne a to aminu wani aminu a- a- aminin ka oh to yana nan dama bai sani ba saboda mene ya riga ya koma arzal umri bi kai la ya'lamu dar ilmin shay'a to haka ita wannan lamari na wata take da ban mamaki sosai to Allah ya ce to tambaye su wani ne ke jijjiga wannan lamarin sannan har ila yau wannan watan da wannan ranar ba haka wai Allah ya yi su ba Allah ya yi su ya kai har mana sauran taurari Allah subhanahu wataala ya ce wani na abubuwan da kuke gani a sararin samaniya ba mu yi su haka kawai ba a'a mun yi su ne don ya zamanto muku abubuwa da za ku riƙa gane lissafi da shi abubuwa da za ku ƙara za ku riƙa gane wuraren da za ku dosa Allah subhanahu wataala ya ce wal ta'lamu adada sinina wal hisab domin da wannan ranar ne zaka gane yanzu rana ta fito ta faɗi kwana ɗaya ta fito ta faɗi kwana biyu ta fito ta faɗi kwana uku wata ta fito ko da kan lissafi ya ɓace maka in ka ga watan ta zo ta cika rana na farko zai fito yau sha uku ga wata sha uku ga watan sama na musulunci ta ƙara cika gobe sha hudu ga wata sha biyar za ka ta ƙara cika kasan sha biyar ga wata da kaga ta fara ragewa kuma to ta shiga sha shida gore ta alamu arda sinina haka nan sun kuma taurari akwai kowanne yadda Allah subhanahu wataala ya sanya shi wannan tauraron ba za ka taba ganin ta a wani wuri ba sai a gabas wancan tauraruwa ba za ka taba ganin ta a ko ina ba sai a yamma wancan taurarin su kuma za a gan suna nan kamar su hudu ko su biyar a wuri ɗaya suke su kuma suna ɓarayin arewa ne wayancan taurarin za a gan su kuma sun ɗan yi gungu haka amma a jajjefe a jajjefe haka su kuma suna ɓarayin kudu so ko da yaushe duk inda ka duba sai Allah subhanahu wataala ya ce wa alamat haka nan da alamomi su ma suna daga cikin ayoyi na wa bin najmi hum yahtadun da taurari suke gane hanyoyin su sai ka ce to kai dama ina garin mu yana ta hanyar gabas ne sai ka duba tauraron da ke hanyar gabas na yake ka leka ka leka ka leka an ka hango tauraron da ke gabas ta tabbarai to ya nuna maka cewa wannan yankin ta can ne gabas din ko haka dan za ka billa haka kama hanyar garin ku kamar da yadda yanzu kana cikin garin Kaduna za ka iya ganin wani wuri me yakon kai kana kallon nan gabas da ka saba kallo mal sai zo kuma yanzu an ce maka a gabas ɗin ya koma arewa daidai wancan randa ba din nan mai ruwa za ga daidai wurin gabas ɗin su ba nan ɗin bane da nan cikin gari aka saba kallo gabas ɗin su ya karkace ya ya ya kalla ne ya kalla arewa wanda ya nuna maka cewa da da alamomin da taurarin nan da ranan nan ake gane wurare dama Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce wa alamat wa bin najmi hum ya ku tambaye su wane ne ke controlin din wannan abu wane ne ke tasrifin sa wane ne ke jagorantar lamarin fito da su da komawa da su da bacewar su ai yanzu zaka ga kashin mun dan za ka taurarin ne ba za ka gan su ba wane ne ke controlin din su an subhanahu wataala yake ke control din su ka gani ko duk da ka ga yanzu taurarin suna nan amma sai ba za ka iya ganin su ba sai lokacin da Allah ya ga dama kuma sai ya gan Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya ce an san da zai fito bakin su akan dole dole za su faɗa shi ai Allah ne Allah ne ya ga Allah ne ya yi wata taurarin nan Allah ne ya yi ba kuma kan nan da suke kasa ba ka gani ko da ya kulun Allah to Allah ya ce fa Allah ne fa kuntu ta yaya suke kaucewa suke kin yin imani da Allah nan bayan sun san Allah ne shi ne ya halici wa'annan abubuwan shi ne ya halici su karan kansu wannan gumakan ma da suke sassarawa ko suke sassakawa daga jikin itace ko bishiya ita kanta bishiyar ma Allah ne ya halice ta sannan ɗaurewan basira da gushewar hankali sai ka sassaka gunki da bishiya ka kuma zauna kana tsugunawa a gaban sa kana cewa to shi kenan ka bani kuɗi gunki ko ka bani kuɗi lata ka bani arziki lata uzza ka bani a fa anna yufakun to me yasa suke kin bincin suke bincin cewa Allah subhanahu wataala suke imani shi kai wannan abu kan ya cika abin mamaki a ce mutum mai hankali wanda Allah subhanahu wataala ya bibita shi akan sauran halittu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أتي شيني يقوم أرض الأمور كما شيني يقوم أسفل السائلين har sai ka taba ganin zin ya je ya tsugunna ma bishiya yana bauta ma bishiya ka taba ganin saniya ta hausa tsugunna tana bautawa yake da suna rauga rawa ka taba ganin yake da suna rago ya zo ya tsugunna ma ruwa yana shi wato ruwa kai nake bauta ma to dan ne dan adam kuma da Allah subhanahu wataala ya yi shi da hankali da komai zai koma yana bautawa maciji wani ya koma yana bautawa saniya wani ya koma yana bautawa aljai Allah mun tuba Allah ka yafi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ne a gaba
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah inna Allah bi kulli shay'in alim ai Allah subhanahu wa ta'ala shine mai shimfida arziki ga wanda ya so da kuma takaita shi ga wanda ya so shi Allah nan bi kulli shay'in alim masani ne akan kowa akan komai kuma ma'anar ayin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sai yake wadata wanda ya so yake azarta wanda ya so ko dai da haihuwa ko da kuɗi ko da lafiya ko da dukkanin abin da kake tunanin wani ɗan adam na iya samu ya ce shi yanzu mawadaci ne Allah ya ce to ni ne nake shimfiɗa shi nake wadata kowa da shi wa yaqdiru la Allah ya ce ni ne kuma in na ga dama sai da takaita ka a cikin arziki amma abin da ne za ka ci ne ba za- ba zai gagare ka ba tun da mu muka kawo ka duniya in ji Allah kenan tun da mu muka kawo ka duniya to abin da za ka ci ko ba zai gagare ka ba mu za mu san yadda za mu samar maka da shi a wani ayan Allah subhanahu wataala yana cewa ai walau bismillahu wa rizqan ibadihi la bagaw fil ard Allah yake kaman zaka so ka san me yasa to ban ga dama na sa kowa ya zama mai kuɗi ba Allah ya ce ai walau sallahu rizqa li ibadi la bagaw fil ard da mun sa kowa ya zamanto mawadaci mai kuɗi to da zalunci ne zai wanzu a ƙasa da kuma wahala ne za ta addaba al'umma ka suran kama yanzu da kuɗinka da kuɗina duka daidai ne kana da tiriliyan biliyan goma ni ma yana da tiriliyan biliyan goma arran ma yana da tiriliyan biliyan goma kowa na duniya yawan kuɗin shi kenan tiriliyan biliyan goma wai wane ne zai zo ya kwashe maka tashin ka yi ya cika shaddan ka ta cika dukawan ka ya cika wane ne kana gani yana da tiriliyan biliyan goma zan zo yana kwashe maka kashi waye zai rika zuwa yana bude maka gate ya zo yana gaji yana gadin ka in ka zo da mota ka danna ɗebe ya zo da gudu yana bude ma yana rawan jiki yana bude maka yana ce maka alhaji sanda zuwa hajiya sanda zuwa waye zai wane ne zai zo ya maka gini wannan gini aikin da suke cikin yanzu waye zai zo ya gina maka shi zai zai zai zo ya sha wahala bayan kuɗin da kake da shi shi ma yana da shi arzikin da kake da shi shi ma yana da shi me yasa kowa yake yi? kowa yana yin wannan aikace aikace ne daga kowa yanzu yana yi saboda sashin dan adam ya taimaki sashin dan adam shi yana da experience yana da kwarewa yana da basira ta gini kai kuma kana da kuɗi to zaka sai ya zo ya maka gini kai kuma ka ciro kuɗi ka bashi ka gani ko shi yana da kwarewa da juriya nan ka zo gida ya buɗe maka kofa wata ya kare kai kuma ka ciro sun kuɗin da Allah ya baka ka bashi ka gani ko Ma- masanka ya cika shaddanka ta cika shi wannan inda ya kware kenan da za a sanya ta a wurin da ake kwashewa ba ma wai da shiga kwashe ba lokacin da aka buɗe shaddan ko lokacin da aka buɗe soka wai nan ana son a kwashe a ce ka tsaya a wurin sai ka kai kumbura zai ba sani ban ka taɓa lura da wannan sai ka kumbura zai saboda mene ba hanyar ka ba kenan ba layin ka bane wannan amma shi za a ga wani ma in na gargajiya za ga har wani ya shiga ciki ya sa bokiti ya ɗibo ya miƙo a zubda ya yi wannan ya yi wannan ya yi haka saboda mene shi ake shi kuma ya gama kwashewa ka kirgo kuɗi ka bashi in yan zamanin nan ne masu zuwa da motoci suna zuwa suna ɗiba da moto duk da haka in ka ce wurin kai ma ka sa cikin yana ba zai kumbura ka gani wannan su injin ne za su zama ya zuƙo shi to amma duk da haka kai da ba aikin ka bane ba nan Allah ya sa ka ba in ka so motar kake za ka yi wannan abu sai wahala sai a kai ka asibiti to wannan ya nuna maka cewa a yadda kaga Allah ya yi dinnan da yadda ya tsara kayan shi a wannan shi gwani ne wurin zane kana son a kai gida kai gida to shi ba gini yake yi ba a shi kawai zai ɗauko takarda ne da biro da rulan shi ya ja nan haka ki ya ja nan ki ya yi wannan ki ya ce maka to shi kenan wannan fili naka za a samu ɗakuna guda kaza da kaza da kaza da kaza kasar wurin nan naka za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza kuma haka nan kana ji kana kallo za ka ɗauko kuɗi ka ba shi me yasa saboda nan ne layin shi shi ma in ya zo layin ka haka nan za ka rika mai yanka kamar yadda shi ma zai maka yanka wannan ya nuna maka cewa Allah subhanahu wata'ala yana sane da tsarin da yi wa ayoyinsa cewa kowa da yadda ya yi shi kai ka nemi taimakon wannan Allah subhanahu wataala yana faɗa a cikin Qur'ani da girma yana cewa walau la dafa'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard walakin Allah hu fadlun 'ala al-'alamin suratul baqara Allah subhanahu wataala yake cewa da ba din taimakekeniya na sashin juna da ake yi ake samu ba a duniya wannan ya taimaki wannan wannan ya taimaki wannan wannan ya addu'a wancan ya addu'a Allah subhanahu wataala ya ce da duniya da ta lalace da fasatul abu walakin ma kufrun al alam amma Allah madaukakin sarki shi ma abu ta falala ne da yawa saboda sai ya tsara abinsa cikin hikima dama Allah subhanahu wataala an gaya maka shi da hikimar shi duk abin da kaga yayi to da hikimar haka da hikimar haka yanzu wannan abin da yake faruwa yanzu a duniya wannan corona din ai wata hikimar ne Allah yake nuna wa duniya wata duk wani hikimar ne Allah yake nuna maka cewa duk tunaninka da wani ƙwarewanka ga wani halitta ƙwara ɗaya wanda baka ganin sa ya ajiye ka to ya za ka yi sai a ƙara buɗe ƙwaƙwalwanka da wasu hikimomi yadda za ka iya ci gaba da rayuwanka ba tare da ka taɓa ba yanzu misali da da yawa daga cikin malamai ba su yin tafsiri sai a kafafen yaɗa labarai irin kamar talabijin ko gidajen rediyo amma wannan abin da ya faru da yawa yanzu sun iya ganowa cewa ma a gida ma kana zaune za ka iya yin tafsirin duniya kuma ta gani fiye da ma yadda kake yi a cikin masallaci din an gani ko wanda ya kasa nuna maka cewa Allah ba komai da gani yana da hikima Allah mun tuba Allah ka yafe mana sai Allah subhanahu wataala ya ce wa yarda akwai wa'inda kuma muke kaddara musu muke takaita su wurin samun arzikin su sai mu takaita su wancan mun bashi da yawa wannan mun takaita shi me yasa muka masa haka a'a ba wai saboda ba mu san sa bane a'a mun sani cewa in muka ba da yawan sai ya halaka mutane nawa ne yanzu zaran sun ga sun samu kuɗi sai su koma bin mata wasu koma shan giya mutane nawa ne da Allah subhanahu wataala ya ba su mukami kawai shi ke dan sai aka ƙara kaucewa Allah sai aka wani ya kawo musu talauci na ƙungiyar asiri kuma suka shiga wani ya kawo musu abubuwa je ga cewa ga wani business shashi ne ba ta ta ba haka zai fiye da ranka shashi ne ba ta ta ba a an kaza da ka sa kuɗin ka kaza kaza zai faru kaza kaza kaza kenan da ba a ba shi wannan kuɗin ba a ce da ba zai goyi na sai ba ba zai batar akan hanyar da Allah subhanahu wataala yake mai da shi ba to Allah tunda ya riga ya sani sai Allah subhanahu wataala ya ce ta sai ya zama to kullum zaka zo masallaci ai sallah da kai azumi ya zo kai azumin ka lahira lau ka je lahira kuma Allah ya sanya ka aljanna ashe kuma da zan Allah subhanahu wataala ya bisa tsari ne da hikimar Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah bi kulli shay'in alim ni ban bi iko ne akan komai ni ne ilimi ne akan komai ni masani ne akan kowane motsi da harakat da za ka yi a rayuwarka yanzu zai kalli girman bishiya kowane ɗan yi kwara idan ya motsa a jikin bishiyar nan Allah subhanahu wataala ya ji motsin bayan jin motsin da Allah ya yi sannan Allah subhanahu wata'ala ya ga ganyen to ka duba bishiyoyin duniya guda nawa ne ko da gidanka ka duba ka gani gani nawa ne babu ganye kwara daya wa ma taskur min warakatin wala habatin fi zulmatin al wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin Allah ya ce fa tafi nasin babu ganye kwara ɗaya da zai motsa fa sai Allah subhanahu wata'ala ya sani saboda shi ne ne al-alim ne Allahu akbar Allah ya ce ne ne a gaba ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون
Allah subhanahu wataala ya ce wala in salatahum man nazala min as-sama'i ma'an fa'ahya bihi al-arda min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah والحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da za ka tambaye su wani ne yake saukar da ruwan sama daga sama sai Allah bayan ya saukar da wannan ruwan saman daga sama sai ya raya kasa bayan da ta mace za su gara gaya maka Allah ne ka ce to alhamdulillah na gode wa Allah da ya tabbatar min da hujja wanda ku da kanku ke tabbatar cewa Allah ne yake muna karin na yajin sai da yawan su ba su ta hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma'anar ayan ya annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za ka tambaye wayannan mushrikan da suke kin imani da kai cewa wai wane ne ya saukar da wannan ruwa daga sama wanda in ya saukar da ruwan saman nan daga sama nan da nan sai ka kasa ta rayu wanda da ta mutu in ka je gona za ka gona yanzu ta bushe ba komai amma wannan ruwan saman da ya fara saukowa yanzu sai ga ta fara taushi kankashe mene sai ga shuka ya fara fitowa kai kuma dama ka kai manomi ne ka je ka haka rami ka birni shi kenan sai ga abu ya ci shi yasa a wani ayan Allah subhanahu wata'ala ya ce a fara'aitum al-ma'a alladhi tashrabun ku ga- ku gaya mini ko ku bani labari kan wannan ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-muzni shin ku ne kuke saukar da shi ko ko ni ne nake saukarwa lalle an tashi ne Allah ta yake saukarwa ko mu gode akan wannan ni'ima to su ma wayannan mushrikan haka ne da an tambaye su wane ne ya saukar da wannan ruwa daga sama yake raya wannan kasa bayan da ta mutu da ya kulun nan Allah sai su ce lalle Allah ne ka zauna mun zauna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka gode wa Allah ka ce alhamdulillah na gode wa Allah da ya nuna mu hujja mai karfi baliga ka gani ko balagajjiya baliga mai isuwa da ku da kanku za ku karyata cewa ba gumakan nan da kuke bautawa ba ne suke azarta ku da ruwan sama ko suke azarta ku da sanyi ko suke azarta ku da zafi a ku da kanku kun tabbatar cewa Allah nan ne shi ne yake sanya kuma in an yi shuka shukan ta fito har mene har ku iya samun abincin da za ku ci amma wani aksarun na yake da yawan su ba su da hankali ga shi sun san abin da ke faruwa amma hankalin su bai iya tasiri a kansu ba ta yadda za su iya gane cewa wannan abin da suke bautawa a shaidar ƙarya ne da shirme ne shiriri ta ne kullum alhamdulillah bal aksarun la yaqilun dan uwa ana ɗaga mun hannu cewa lokacin da aka ɗiba mai shirin ya riga ya kawo jiki abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana malaman mu da shehunan mu gabaki ɗayan su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu alheri Allah ya amfana zuriyar su jagoran mu Farfesa Ibrahim Ahmad Makari muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu lafiya Allah subhanahu wata'ala ya saka musu alheri Allah ya amfana zuriyarsa mu kuma Allah subhanahu wata'ala Allah ya ci gaba da amfani da shi wurin shirya da al'umma da sauran yan uwa da suke ta kaiwa da komowa wurin shirkar da wurin ilmantar da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara mun tofiki da baki daya ni da yake namu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri ku da kuka ji wurin kallon mu da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wajen ku albarka Allah ya amfana zuriyan ku innahu waliyyu zalika alqadiru alayhi ni'mal mawla wa ni'mal nasir assalamu alaikum wa rahmatullah